أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan darasi namu na shira shira sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam na shir yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala muna kashi na farko ɓangaren da ke bayani akan rijalun haular rasul sannan za mu tashi sahabi na talatin da ɗaya Mala ya ce Hudayr, musafirun zaduhu tawakkulu. Hudayrun, musafirun zaduhu tawakkulu. Kai, a wucakin mutane. Hudayru, musafirun zaduhu tawakkulu. Hudayr, musafirun matafiyi zaduhu tawakkulu. buzirinsa shine dogaro ga Allah wannan sahabin Hudayr malaman da suka yi rubuce-rubuce akan sahabbai kamar al-Imam Ibn al-Asir a cikin Usudul Ghaba fi ma'rifati sahaba ya ambace shi sannan al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba fi tamyiz sahaba shi ma ya ambace shi iyaka kowanne daga cikin su bai faɗi nasabarsa ba bai faɗi wata riwaya da ya taɓa yi daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kuma mafi yawancinsu ba su ambaci ƙissan nan da malam zai ba mu ba iyaka ita ƙissar malamin da babba ya ruwaito ta shine al'imam abu nu'aimin a cikin littafin sahiliyatul auliya sannan al'imam ibn jauzi dama ya yi ikhtisarin littafin ya sa suna sifatu safwa to shi ma a ciki ya kawo amma dukkaninsu sun kawo kissan ba tare da isnadi ba to yanzu shi yasa mala ya shimfiɗa mai tsawo a game da shi tarihin ko kuma a game da abin da zai bamu labari na sirar wannan sahabi hudai yadda aka ambace shi hudayr haka manya-manyan malamai kamar yadda na ambata al-imam al-asir a cikin usulul ghaba da al-imam ibn hajar a cikin al'isaba fi tamiz sahaba haka suka ambace shi babu nasaba mala ya ce attawakkulu ma'anahu abinda ake ce ma attawakkul i'timadul qalbi ala Allah zuciya ta dogara ga Allah zuciya ta dogara ga Allah wastinaduhu ilaihi sannan kuma ta zama ta miƙa al'amarinta zuwa gare shi wa sukunuhu ilaihi sannan kuma zuciya ta zama ta natsu a game da Allah subhanahu wa ta'ala, bi haitu la yabqa fihi tsirabun ta yadda zai zama babu sauran wata rawa min tashwishil asbabi ta hanyar jin akwai wasu sabubba da za su iya ma mutum tasiri in ba Allah ba, wala sukunin ilaiha ko kuma ya zama mutum ya natsu da sabubba. Bal yakhlaqu sukuna ilaiha من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها سبحانه وتعالى yace bal yakhla'u sukuna ilaiha mutum zai cire natsuwa da zuciyarsa zai cire natsuwa da sabubba min qalbihi daga zuciyarsa wa yulbisuhu sukuna ila musabbibiha zai zama ya natsu ne ya miƙa al'amarinsa ya yana samun natsuwa ne ila musabbibiha zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine musabbibul asbab wannan ɗaya daga cikin tarifofin da malamai suka yi ma'attawakkul kenan wasu kuma malamai suka ce abinda ake ce ma'attawakkul shine al-i'timadul mutlaq ala Allah ba'da al-akhdh bil asbab الاعتماد المطلق على الله بعد الأخذ بالأسباب mutum ya zama ya mika al'amarinsa ga baki ɗaya ga Allah amma fa bayan ya ruku da sababi mutumin da ke son ya sami ilimi to ya kama hanyar neman ilimi ya bi malamai ya sai littafi ya zama yana muraja'a ya zama yana kokarin hadda ya zama yana matsa ma kansa ya fahimta ya zama mai yawan tambaya ya zama mai ladabi da biyayya kaga waɗannan ruku ne da sabubba amma wane ne zai bashi ilimin Allah madaukakin sarki la ya'tamidu ala nafsihi wa la ya'tamidu ala sababihi bai dogara ga Allah bai kai bai dogara akan kansa ba sannan bai dogara akan sababi ba bal ya'tamidu ala musaddidi al-asbab allazi huwa Allah ta'ala zai dogara ne ga Allah wanda shine yake sabbaba dukkan wani sababi mutumin da ke son samun ɗa tawakkuli a musulunci shine ya zama yi aure in yi aure to ya yi ruku da sababi amma ya ji a ransa babu wanda ya isa ya ba shi ɗa in ba Allah maɗaukakin sarki ba domin fa kan min mutazawwijin la walada lahu mutum nawa ne ya aure amma bai da ɗa kaga wannan Allah na nuna cewa la ta'tamid ala al-asbab bal i'tamid ala musabbibil asbab amma khudh bil asbab wa i'tamid ala musabbibil asbab kaga ka'idar kenan قاعدة التوكل أو من أهل السنة والجماعة خذ بالأسباب واعتمد على مسبب الأسباب كي رقو دا سببي أما كدو غرق أبنجد سببا شيني الله سبحانه وتعالى wannan shine abin nan an samu karkacewa a game da tawakkuli a firqatan sun karkace kungiyoyi guda biyu akwai firqatul murji'a ثقة المرجئة سو غلو في إثبات الأسباب سو سن متغونا دا إلي وجن تبتد دا سبب آه غلو في إثبات مسبب الأسباب سن متغونا دا إلي so daga suna ganin duk abin da mutum zai yi to kai ya ruko da sababi in ya ruko da sababi kamar ma bai yarda da Allah ba ke su ne al-murji'a sannan sai alƙadariyatun nufa su kuma galau fi isbatil asbab su kuma suka ce ba ruwan Allah da kai ka dogara da kanka ka yi abinka da kanka saboda in ka ga mutum ya zama mai kuɗi a wajensu to shi ne ya so ya zama shi ya nema da kansa ba ruwan Allah a ciki in ka ga mutum ya zama talaka to ba ruwan Allah a ciki su kuma su murji'a su ne waɗanda suke ganin ko ka nema ko baka nema ba Allah zai baka eh kawai kawai ka kyala abubuwa ko ka kyala abin nan da'il makarima la tanhal bi bujatiha waq'ud fa innaka anta at-ta'im al-kafi kai kai zaman ka a gida in Allah ya kaddara za ka yi kuɗi za ka yi kai zaman ka a gida kakka je makaranta in Allah ya kaddara za ka zama malami za ka zama kada ka yi aure in Allah ya ga dama sai jefo maka ɗa daga sama irja'i kenan to ahlus sunna suna tsakanin almurji'a da alqadariyatin nufa ahlus sunnati wal jama'a baina almurji'a wa baina alqadariyatin nufati su suna tsakanin murji'a waɗanda su galau fi isbati musabbibil asbab ko galau في الاعتماد على مسبب الأسباب sun yi guluwi sun wuce gona da iri ba su tsaya inda aka tsaye da su ba sun yadda da an yi atamida al'abdu ala rabbihi amma la ya akhudhu bil asbabi su kuma alqadariyatun nufa sai suka ce ya akhudhu bil asbab wa la ya'tamid ala ahadin hatta Allah kai ya dogara ga kowa ya dogara kawai sababi ba ba ka dai sababi ba to as-sababu huwa alladhi yu'ti wa yamna'u indahu to shine ma yake wannan shimfida wa su'ila Abu Abdullah al-Qurashi an at-tawakkul an tambayi Abu Abdullah al-Qurashi an at-tawakkul game da me ake ce ma tawakkuli fa qala at-ta'alluq billahi ta'ala fi kulli hal shine ka dogara ga Allah ka zama ka makale ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan yanayin da ka tsinci kanka fis sarra'i wad dharra'i kenan ko kana cikin jin daɗi ko kana cikin rashin jin daɗi ka dogara ga Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala ya qulu bi ahla bayanin Allah madaukakin sarki yana ambata a cikin zance mafi daɗi wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa hasbuhu to Allah madaukakin sarki shine wanda zai isan masa in dai ka dogara ga Allah shi ne ya magana sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan da za ku dogara ga Allah madaukakin sarki gaskiyar dogara to da ya azurta ku kama yarzuqu at-tayra kamar yadda yake azurta tsuntsaye taghdu khimasan tsuntsaye suna wayewar gari cikin su ba komai shamalallen ciki suna cikin yunwa amma wata rufa bitanin yamma na yi kuma sun yi koto sun koshi me ake nufi me manzon Allah sallallahu yake nufi da haka kullun tsuntsu sai ya fita kullun tsuntsu cikin nema yake a kuma zuciyar tsuntsu yana da imanin cewa Allah madaukakin sarki zai bashi in ya fita nema shi yasa daga cikin siffofin tsuntsu mai kyau masu kyau akwai albuku akwai yin abu da sauri yana fita da da asusuba yana yin sammako yana yin sammako imul kaifi yana cewa wa qad agtadi wa tayru fi wuqnatiha shi ni na kan fita da sassafe wa tayru fi wuqnatiha tsuntsaye suna cikin kwasfasu ma ba su kasu ba su riga sun fito ba wato wai shi yana rigayar tsuntsaye fita da da sassafe yana riga su sammako to ka gani shi manzon Allah sun kuma yace Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah duk abin da al'umma ta za su yi da sammako to Allah madaukakin sarki ka musu albarka a ciki to kaga wannan fassara hadisin manzon Allah sun sama kenan da yake cewa تغدو خماصا وتروح بطانا gaskiyar dogaro ga Allah kenan dogaro ga Allah irin na tsuntsu to an mutum yayin irin ta Allah zai azurta shi kullun sai ya nema a cikin zuciyarsa kuma ya tabbatar da Allah zai bashi idan ya nema wa dhaifuna ala hadhihi as-safhati malan yace baƙon mu a cikin wannan shafuffukan yadribu lana al-masala fi husni tawakkuli ala Allah ta'ala zai buga mana misali a game da kyakkyawan dogaro ga Allah madaukakin sarki zai buga mana kyakkyawan misali a game da haƙiƙanin me ake ce ma dogaro ga Allah madaukakin sarki war rida bihi subhanahu da kuma yadda da Allah subhanahu wa ta'ala ma ikhlasin niyya tare da kuma ikhlasi ba mutum yayi bane dan riya wa husnil qasdi da kuma kyakkyawan nufi ga tawakkuli sannan an yi tawakkulin nan ne tare da yadda da Allah subhanahu wa ta'ala dukan waɗannan abubuwan da malam ya lissafa suna cikin madarij suna cikin maqamat maqamatus salihina lil wusuli ila rabbil alamin maqamat matakai da mutum zai rika hauhawa daga wannan matakin zuwa wannan matakin har ya kai ya zama bawan Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qissatuhu izatun wa ibratun kissar wannan sahabun baƙonmu na wannan satin ko na wannan lokacin kissa ce wacce take cike da wa'azi wa ibratun da abun lura liman asa'u zanna bi rabbih musamman ga waɗanda suka muna zato game da Allah madaukakin sarki kyakkyawan misali ne wannan kyakkyawan darasi ne wa'azi ne mai girma abun lura ne babba musamman ga waɗanda suke muna nama Allah zato irin halin da muke ciki a Najeriya wani yana ganin haka za a yi ta tafiya ba dawowa har kiyama ta tashi to wannan isa'atu zanni billahi Qur'ani ya ba mu bishara ya ce inna ma'al usri yusra duk lokacin da kaga tsanani yayi yawa to wallahi sauki na nan zuwa kuma ya kuma cewa inna ma'al usri yusra lallai wannan tsananin yana tare da wani sauki kuma sauki biyu sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace falan yaghliba usrun yusrayn ce kunci ɗaya ba zai iya rinjaye sauki biyu ba kunci ɗaya Allah ya ambata inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra malaman balaga da malaman usul fiqi suna cewa ذكر المعرفة بعد المعرفة يقتضي التساوي أو التسوية أنا نفن ديني أما ذكر المنكر بعد المنكر يقتضي المغايرة عن شيء إن مع العسر يسرا قاقع العسر أن سامس ألف دلم أما شاكت يسرا shi sai aka mai aka sa shi masa tanwini ni kira sai kuna aka ce inna ma'al usri yusra al usra aka saki sa masa alu da lam sannan yusran aka mai da shi aka bar shi a munakkarinsa to wannan al usr din kwara ɗaya ne shi aka maimaita amma yusrin nan to daban suke daban ne waɗannan ka'idoji ne masu muhimmanci an sha maimaita su ذكر المنكر بعد المنكر يقتضي المغايرة لكن ذكر المؤرف بعد المؤرف يقتضي التساوي أو التسوية أو المساواة ديني أب ديني تأنبت تو كاغلن يغلب أسر يسرين kunshi bi kunshi daya ba zai iya rinjaye sauki bi ba sauki bi ne Allah ya ambata wannan tafsirin sayyidina Abdullah ibn Abbas ne yace falan yaghliba usrun yusri to so da ka akwai bisharat bi intifari islam wa in tala zaman ko zamani ya tsawo al mustaqbalu al hasan lil islam kyakkyawar makoma za ta tabbata ga musulmai ne kuma Allah ya ce wal aqibatu kyakkyawar makoma za ta tabbata ga masu tsoron Allah so da ka di yadda kaga zamani ya lalace to akwai mubashirat akwai abubuwa na bishara da ya kamata a rika tunasar da juna bisharat nan sun tabbata a alqur'ani sun tabbata a sunna tarihi ya tabbatar da su sannan waƙi'in abin da ke faruwa yanzu a duniya yana nuna tabbas musulunci shi zai yi rinjayi inda musulunci ba zai yi rinjayi ba da to tuna an gama da shi da tuna an gama da shi to kaga a kyautata ma Allah zato kenan amma hakikanin tawakkuli ba yana nufin a ci gaba da zama irin na banza zaman kashe wando zaman kawai tsammanin wa rabbuka ba a'a a cikin aiki ake in sai Allah madaukakin sarki ya kalli aikin da ake yi sai ya taimaki al'umma da kyakkyawan ikhlasi da aiki to su ne za su sa sai Allah madaukakin sarki ya juya mana wannan mummunan yanayin da muke ciki mu samu kyakkyawan yanayi Allah nuna mana haka faqalla tawakkuluhum waɗannan da suka muna nama Allah zato she dogaro ga Allah ɗinsu ya zama ɗan kaɗan. Wada ufa ta'alluquhum bi musabbibil asbabi subhanahu wa ta'ala sannan kuma dogaransu da ratayuwarsu ga Allah wanda shine mai sabbaba sabubba mai halittar sabubba sai ya zama ya rauni an an ce musabbibul asbab min babil ikhbar ne la min babil wasfi wat tasliya ba an ce an sa ma Allah daga cikin sunayen Allah akwai musabbibul asbabi bane sai mutum ya fi ya sa masa suna abdu musabbibil asbabi a amin babul ikhbar ne ko sun sha faɗi sai su ce babul ikhbar awsa'u min babil wasfi wat tashmiya babun ba da labari a game da suna a game da Allah to yana da yalwa sabanin babul wasfi siffanta Allah sai da nasi siffanta Allah sai da nassi sama Allah suna sai da nassi mun gane ai sai an samu sunan ko ya zo a matsayin sifa to shine sai mala yace inna qissatahu latunadi alaihim lallai kissar wannan sahabin hudayr tana kira zu a kansu inna Allah la yansa man tawakkada alaihi Allah baya manta duk wanda ya dogara gare shi in dai dogaran gaskiya ne wa hal yansa rabbuka man rakana ilaihi shin yanzu ubangijinka zai manta da wanda ya karkata zuwa gare shi wa atamada alaihi kuma ya dogara da shi wa ma kana rabbuka nasiya ai ko eh Allah madaukakin sarki ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba Allah baya mantuwa fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa kaga la yansa Allah madaukakin sarki ya kawar mu da kansa sifa ta mantuwa Allah baya mantuwa shi yasa suke cewa Allahu yumhil wa la yumhil wa la yuhmil yumhil wa la yuhmil yana imhali amma baya ihmali eh imhali shine zai iya jinkirtawa wa umli lahum سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أما لا يهمل ما يا إهمالي ما من تابعي با ما غبقنا يبين سليم kuma yana nan a madakata to wannan shimfiɗar da malaye kenan a game da tawakkuli kafin sati mai zuwa in Allah kai mu karatu na gaba wannan kissar da malam zai bada na ambata wasu ku ba su zo ba malaman da suka goyito ta asali ba ta cikin al'usulul mu'tamada kissar da malam zai ba mu anan ba ta cikin al'usulul mu'tamada na sira ba ta cikin al'usulul mu'tamada na littafan hadisi wanda ya aka sirar ta fara bayyana a littafinsa shine al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin littafin Tahiliyatul Awliya kuma zakaraha bila sanad ya ambace ta ba tare da isnadi ba sai al-Imam al-Jawzi shi ma da ya ikhtisarin hilya ya sa masa suna sifatu safwa shi ma ya kawo ta kamar yadda shi Abu Nu'aym ya ambace ta a cikin Hilyatul Awliya sannan kuma abinda kissa ta kunsa akwai nau'i na saba ma abin da ake ce ma tawakkuli a ciki haƙiƙanin tawakkuli a aqida ahlus sunna wal jamaa kissar da za a kawo mana ta wannan da aka danganta ta zuwa ga wannan sahabin ta saba ma tawakkuli domin abin da zai faru wai manzo Allah sallallahu alaihi ne wai ya ya ya ya gama yayi abin nan ya raba guziri za a tafi wani yaƙi ba ambaci ma wani yaƙi bane sai aka raba kowa aka bashi guziri amma sai manzon da sama sai bai ba Hudayr ba shi wannan sahaba sai gumda bakin sa ya shigo aka tafi aka tafi hanya kawai yana ta la haula wala quwwata illa billah subhanallahi walhamdulillah shine guzirin sa in yi wannan sai ce ni'maz zadu huwa ya rab ni'maz zadu huwa ya rab to wai shine Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika Jibrilu alaihi salam ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ya ba kowa guziri amma bai ba Hudayr ba sakamakon wannan shirin da yayi da kuma tasbihin da ya ta yi yana abin nan hauƙala to so da kan mun zo dai ma ji kissa a larabcinta yanzu wannan taɓa kalashi ne